جماعون وآتوا لمن سبقنا بالحق الحق وهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن دائم الأمين
صلى على محمد يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شأن نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأديوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم آية ديوتي ألا نأتي من إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم dukiyoyinmu da ‘ya'yanmu fitina ne gare mu wanda yake shagaltar da mu ga yin aikin lahira. To Allah lada mai girma yana gunsa, don da yawa ‘ya'ya sukan zama wa mutum fitina. Manzala salasalama wata rana yana kan kuduba yana kan mimbari, yana kuduba. Sai ya hangi Hassan da Hussaini jikokinsa suna tafe. suna tafiya suna fadi a cikin jama'a sai ya sauka a kan mimbarin ya bar kudu ba sai da yake ya ɗauko su ya rike a hannu sai ya hau kan mimbari ya ce in ɗaya kenan fitina fitina wato saboda tsabasan su a wani ruwayan kuma da dukkan salloli da ka sani kabbara ɗaya da yake mata me yasa ake makabbara iri kabbara bakwai na biyu shida a mazalla ta da kabbara iri jikansa hazan na nan sai yana kwaikwayonsa yana Allahu akbar shi ma yana ce Allahu akbar yace Allahu akbar shi ma yana ce Allahu akbar ya manta cewa ma ya fara idi ne saboda shagala da shi Hassan din sai da ya kai na bakwai sannan sai ya zama sunna har abada to shine Allah yake cewa kada ku yarda ƴaƴan ku nan da dukiyoyin ku su shagaltar da ku in dai lada mai girma kuke so yana gun Allah to ku ji tsoron Allah masada akan gwargwadon ikon ku a wani ayan cewa fattakullah haqqa tuqatihi ya wuce can lokacin da Allah ya ce ku ji tsoron Allah hakikanin tsoronsa sai sahabbai suka ce ya rasulullah wannan abun ba yana da tsanani a ji tsoron Allah yadda ya kamata a ji tsoron Allah hakikanin tsoron Allah wa zai iya wannan wa ya san Allah ma wanda zai ji tsoron sa hakika sai Allah ya ce to an sauke muku ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku shi tsoron Allah kowa da matsayinsa idan kana yawan ibada imanin ka na karuwa tsoron Allah ka na karuwa in kana yawan zikiri imanin ka na karuwa tsoron Allah ka na karuwa to kuma shi fa'idarsa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah ce za su sauke mu ji tsoron Allah gurgunan iko wasma'u ma umirtum bihi sama a kabulin ku ji abin da ake horon ku da shi ji irin na karba ba ka ji abu kawai sai a kunnen ka ba zuciyanka ya karba ka yi aiki da shi wa adiyu wa anfiqu ku biyayya ku ciyar fi tsaki a cikin bi khairan li anfusikum yafi ga kanun ku khabar yakun muqaddaratu jawab al-amr ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون wanda aka kiyaye shi ruwan kansa wannan canan ka su ne masu babban rabo shi ruwa yana da suna daban-daban ana ce da shi shakku ana ce da shi buhudu shi shahiru saboda tsaban ruwa ba zai ba wani ba wani ci ba bai ba wani bai ci shi ko bahili bahili shi zai ci amma kowa ba zai ci ba to shi ne Allah ba da ya ka kiyaye kanka shuha nafsihi kuma maza Allah ce buhulu din nan shi buhulu kalman buhulu wani itaciya ne a wuta in kai da ka kama reshen sai ka kai ga tushen kamar yadda kuma kyauta wata itaciya ne aljanna in ka kama farkon sai ka kai karshen shi na nake ce ku kiyaye kanku da ruwa in ta kulli Allah kallan hasanan idan kun ba Allah rance rance mai kyau da an ta tasaddaku an ɗebe kalbin ku yi sadaka kuma da dadin zuciya idan kuka yi haka ya zuwa aiku lakum Allah zai ninninka maku wa fi qira'atin yudha'ifuhu bitashdid bil wahidati bil wahidati bil wahida ashirin goma ila saba miyatin zuwa ɗari bakwai wa asa in ka ba da sadaka guda ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya da kaurin zai ninka maka daga ɗaya zuwa goma in yi yadda da shi saba'in yi yadda da shi ɗari bakwai in yi yadda da shi ba iya kama kamar yadda kowa yana ganin kyautan Allah in ka kai iri a gona nan kake ganin kyautan Allah ka je ka sa tsaya guda ɗaya da fito idan ka girbe masara kwaya nawa kake gani a guda ɗaya waya nawa kake gani a zanganiyan gero waya nawa kake gani a zanganiyan dawa to amma na akwai wani hikima shin da aka ce in kayi da dadin rai ma'ana gyaran kenan noman idan ka shuka masara baka gyara ba zai baka abin kirki ai masara zai gidan kawai saboda ba gyara to haka nan shi kyautan ma da za ka yi to ka yi don Allah shi ne Allah ya ce in dai ka yi don Allah ila ikun da amma in ka yi don a ce wani ya yi kyauta wani ya yi kyauta to ka gama da aminka wa in kun lakum sannan Allah zai gawarta muku ma insha wani abin da ya so wallahu shakurun Allah mai godiya ne mujalin mai sakayya ala ta'ati bisa biyayya alimun mai haƙuri fil iqabi a cikin azaba anil ma'asi gaba da sabon Allah alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin asiri da abin da ya koyi da abin da ya bayyana العزيز بوايه في ملكه أتكن ملك سعى الحكيم وغني في صدقه أتكن أيكن
سورة الطلاق مدنية وأسنة عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك أمرا سورة الطلاق سورة كنوان لا يمغنى شكا ماتا madaniyatun annabi yana zaman maka aka saukar da ita salata asharata aya ayoyin da goma sha uku ne bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي يا كي النبي محمد المراد أم النبي وأمته دا أمسا بقرينة ما بعده دا إن أنجو بأبن ديك باينسا أو كوكما أنا نفن قل لهم كغيا مسو إذا إلتكم النساء إذا كنت كماتا ما نأرتم الطلالة kuka nufi shigan mata fa talliku hunna ku sake su li iddatihin daga farkon iddarsu dalilin saukan wannan sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin matarsa akwai Hafsatu Hafsatu yar sayyidina Umar to ta ba ta ma annabi ne wata rana sai take ta da ya sake ta abin ya tsananta akan Umaru manzon Allah ya sake ya ta sai na ce kai shan Umaru kai shan Umaru da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga alkhairi a a gidan a ƴan gidan Umaru da bai saki Hafsatu ba ba mu da alheri kenan to manzala sallallahu kuma idan jibril ya zo masa yakan nisanta dukkan mata a wurinsa amma banda sai da tuna aisha takan zamo tare da shi a cikin mayafi daya to bayan ya suke sai Allah ya ce ya mai da ita ya mai da ita saboda umar domin ita mai yawan azumi ne mai yawan kyamun laili ne mai yawan sadaka ne saboda haka manzo Allah ya mai da ita to sai Allah yana ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma aya ana magana da annabi ne amma kuma ana nufin dukkan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuka yi nufin sakin mata ku sake su a farkon iddan su mi an yakuna talaq fi tuhurin sakin mata ya zama cikin tsarki lam ya masa fihi wanda bai shafa a ciki ba ma'ana sai ta fara al'ada tana yanke al'ada ta yi tsarki sai ka sake ta لتفسيره سبب تفسير والنجي ولعدتهن حكى يدوى أسكن سيد البخاري ده مسلم رواه الشهادي wa amul idda ku idindige idda ai in ba zuwa ku kiyaye ta lituraju dun ku komo qabla faragiha gabanin gamawanta mana cikin tsarki kaga ka bata sauki domin da tsarki ne za ta yi idda to cewa ta gama haila a wannan lokacin yana nuna bata da ciki to in ta sake jini ta sake jini ta sake jini so uku shikenan to amma Allah subhanahu wataala ya ce to ku dinga kididdige kwanukan dan kar kwanukan ya kare sannan ku ce za ku mai da su ku yi dai a hankali واتقوا الله فجدنا الله ربكم أذيئوه في أمره ونعيه ولا تخرجوهن تركوا فتنسوا من بيوتهن لقدائكم ننسوا كما إنك يوم الآن مبنى da an rage mace zai ta ce a kwashe kaya ko kuma ce a ja kwashe kaya to ba cewa aka yi da kwashe kaya ba ka zauna a ɗakin ta dinga ado kana kallon ta ta dinga ado kila kamin wata uku ya kare ka huce shi ne Allah ya ce wala yakhrukar wala wala tukhriju hunna karfa fitta su min biyutihinna su ma wala yakhruju la karsu fita min ha daga ɗakin hatta tan qali iddatuhunna sai iddan su ya kare illa an yati na bi fahishatin sai dai in sun bayyana alfasha suna gidanku ka kaga tana wani irin fita wanda bata dace ba kana haduwa da su da wani mutum to abin ya fita hanya to wannan kana iya fitar da ita mu bayyana ce bi fatil ya ya kasriya ai bayyana ce ai irin sai hurutun sai a fitta su ne da madal hadi saboda sai da hadi alihin na akan wa tilkal mazkurat wa dan shanan da ababan ammatu hududullah haddodin Allah kenan ومن يتعد حدود الله والنيكيتر حدود الله فقد ظلم نفسه حقيقة يا ذلك كنسا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بك سني بك إذا كسك ماتا كان فشي كان تشيك فتا فتا فتا والله شيء تزونا لك تزونا لك يا أبو kuma zauna kan fita da je ko ina wataƙila akwai sauran yaya ba wataƙila Wataƙila akwai sauran yaya shi ne ce la tadri la Allah yuhdisu ba da zalika amra baka sani ba ko Allah zai farar da wani al'amari bayan wannan muraji'atan komo da matan fi ma idza kana wahidatun aw isnayn a cikin auren da ya zamo in ayin shika ɗaya ne ko ko a shika biyu don alqur'ani ya ce at-talaqu marratani fa'imsakun bi ma'arufin au tasrihun bi isan shiga marra biyu ne ko dai ka shirke da alkhairi ko ka sake ta ya kamata abin da Allah ke nufi in ta zauna a ɗakin watakila Allah zai sa a daidaita fa iza فإذا بلغنا أجلهن فأنفقوهن أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يؤد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا
نعم فإذا بلغنا أجلهن ينسوا كي أجل ينسوا قاربن إلى عدتهن suka kusa kare idansu fa amsiku kunna ku rike su bi an turajiu kunna ku mai da sun kun ga kuna da sauran bukata bi ma'rufin da ya kamata min gairi lirarin ba tare da cutarwa ba aw fariku hunna ko ku rabu da su bi ma'rufin da ya kamata ko turku hunna hatta tanqali iddatu hunna ku basu har idda su qari wala tulaqu hunna bil muraja'a kar ku cuto su da komowa don wadansu sukan zama mugayen mutane ya saki matan an ce yana da dama ya dawo da ita kamin da ya tsarki uku sai ya kididdige bayan ta kai wata uku sauran kwana goma ta gama sai dai ce ya dawo da ita idan ya dawo da ita ya shiga ɗakin da sau ɗaya sai kuma ya sake ta kaga wancan wata uku ya rushe sai ta sake wani wata uku kuma da kwana goma in ya ya kusa kariya sai kuma ya mai da ita a shari'a fa in ne ya ce ya mai da ita an har ya shiga ɗakin suka ja labule ta ce bai yi komai ba shari'a ta ce ba mai dawo ai an ja labule ko mata kaci da can ta yadda ya faru da ita na farko ya kara mata wata uku na gare ta ce yanzu kan na tuba na tuba ta mai dace na tuba kawai din mugunta sai ya shiga na shi ya ja labule ya kai wajen awa da ya fito sai ce na kara ziki kaga maimakon ta yi wata uku da kwana goma za ta yi wata tara wata goma za ta yi to Allah ya ce wala tulahu kunna kar ku cuce su ko ne ku rike su da ya kamata ko ku kula da su kowanne Allah yana iya azurta kowa da wanda ya dace wa ashiru zawai adalin ku tsaye kuma ku shaidar da ma'abota adalci minkun daga cikin ku ala raj'ati aw al-firar lokacin da ka saki mata ka shaidar cewa wance ba na sake ta ko ko ka dawo da ita ka shaidar wa kai mu shahadata zawai adalin minkum wa kai mu shahadata lillah ku tsaye da shaida ga Allah la yi mashuhudi alai ba duk wanda ake shaida akan gaba ko kuma wanda aka ce ku zan shaida aw da zalikum wa abdihi wa tanan ka ana maku wa'azi da shi man kana yu'minu billahi wanda ya kasance yana ba da gaskiya da Allah wa yawmil akhir da ranar karshe wa man yattaqillah duk wanda ya ji tsoron Allah yaj'al lahu makhrajan Allah zai sanya masa mafita min karbin duniya wal akhirah daga bakin cikin duniya da zahira ma'ana in kana son ka samu ilimi ga tsoron Allah Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukum in ka shiga cikin tsanani ka ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wani ana ce mishi Auf ibn Malik al-Ashja'i wato mushrikai suka kame ɗansa sunan shi salim sai auku ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na shiga wani hali abokan gaba sun kama mani ɗana uwansa kuma ta rikice gaba ɗaya me kake horo na yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko ka ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan kuma na hore ka da kai da ita ku yawaita cewa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya bi umarnin manzo Allah ya komo ayatin da yake matarsa annabi ya hore ni da ni da ke mu yawaita cewa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim shikenan sai da abinda manzo Allah ya hore mu shi ko ramu shikenan suka kama la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim la hawla wala quwwata illa billahi to kafirai mushrikan da suka kama dan nan nasu rannan kawai sai suka rafkana sai ya kashe su ya komo ya koro dabbobin su wajen awaki guda dubu hudu ya kwaso rafunan su wajen hamsin ya zuwa madina wanda aka kama gashi ya dawo da ganima kuma ai kafirai ne ya koro awaki wajen dubu hudu da rakuma hamsin sai gashi ya zo wajen annabi ya zo wajen babansa baban ce ina ka samu wannan yace ai kafir an ta suka rauka na kakkashe su ne kawai da kuru kayana sai ya ce to wannan fa ba zai yi ba sai mun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi shin ya halatta da ya zo sai ya ce ya rasulullahi dana ya dawo albarkar lahurin da ka faɗa mini to ga fa abin da ya zo da shi shin abin da ya zo da shi na shi annabi ya ce je ka shi abin ka na ne duk sanda ka shiga cikin wani kunci ka ce la haula wala quwwata illa billahi la haula wala quwwata illa billahi al-azim wannan umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kai haka Allah zai fitar da kai irin wannan saka wa yarzuquhu min haythu la yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amra qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra ba ai cikon kenan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ai da ya bari la haula wala quwwata ba ga shi Allah ya zurga shi mai haythu la yahtasib ba wanda ya tafi bai da akuya daya ya dawo da akuya dubu hudu da na kuma hamsin wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya tawakkali ga Allah fi umuri cikin al'amuran sababu wa hasbuhu Allah ne mai izin sakabihi inna Allah balighu amrahu Allah mai isar da muradinsa ne ba fi kirata bil bil ilafati balighu amri bal ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah ya sanya mu komai lokacin sa karfa'in wa shiddatin wannan ayan yana karantar da kai duk abin da ka gani a lokacin haka Allah yake so ya gani a lokacin kaga in kan itikadin haka sai ka huta kad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara in ka ganka a lokacin arha haka Allah ya so ya gani in ka ganka a lokacin tsanani haka Allah yake so ya gani in ka ganka a mulki haka Allah ya so ya gani in ka ganka an sauke ka Allah haka Allah yake so ya gani in ganka kana samun kuɗi ka rasa haka Allah ya so to manzo Allah zan yake cewa wallahi na san wata aya da mutane za su yi riko da ita da ta isa musu duk wahalar duniya aka ce wace ce ce man yattaqi Allah ya allahu maharajan wa yarzuquhu min haythu man yattaqi Allah ya yarzuquhu da Allah kullu shay kada ayan kenan manzo Allah ta rage cewa man yanqata ila Allah kafahu Allah kullu muqnatin wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yanqata ila ad-dunya wa khalahu Allah ilayhi duk wanda ya yanku zuwa ga Allah yace ni al'amari na Allah kawai to Allah zai isa masa dukkan wani ɗawainiya ya azurta shi ta inda baya zato wanda ya ce ko duniya zai bi to Allah zai wakala shi ga duniya yanzu misali akwai hadisul kursi da yake cewa Allah yana magana da duniya duniya ce duniya wanda ya min hidima ki mashi hidima duk wanda ya min hidima ne Allah duniya ki mashi hidima to wanda ya miki hidima ki sa shi hidima wanda ya mun hidima ki mashi hidima to sai ga almajirai ba ruwansu suna hidiman Allah Allah na ce duniyar zo a kai mu malam a kai mu malam a kai mu malam wanda yake ma duniya kuma baloniya amma ya kosa karfe bakwai yayi na hanya ko to ina amfani kudin ba jin daɗi kai ne da baloniya ka gida da mun kare ne mai kyau ko ina akwai amma kwanan iyalanka a gidan ya fi naka yawa ka gina gida ne ke komi amma sai ka kwana bakwai baka gidan matan ka suna can suna golewa in ka dawo a yanzu je landan gobe a yanzu je wuri kaza a yanzu je wuri kaza a yanzu je wuri kaza ga ga dai da gida kawai amma baka kwana a gidan to Allah subhanahu wataala haka yake duk wanda ya hidiman Allah Allah ko zai sa ya masa hidima duk wanda ya hidiman duniya Allah ce zai ke zai ta yi ga ka ga dana والله يئسن من المريض والله يئسن من المريض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يهدن وولاة الأمر أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
والله يئسن من المريض waɗannan matan da suka yanke kauna daga yin haida bi ma'anar khayl min nisaikum daga matan ku in irtabtum idan sun yi shakka fi iddatihinna ma'ana matan da miji ya suke ta sai zamo ta yanke kauna ga barin yin haila ma'ana ta shekara ɗaya ɗaya zuwa hamsin malamai sun ce daga inda ta kai hamsin da wuya kuma a ci gaba da yin haila ɗin zai yanke saboda kusan haihuwa ya tafi kenan to wanda ta yanke kauna ana samu amma na ne to Allah ya ce wanda ta yanke kauna ba ta yin haila in an sake ta ya za ta yi idda don an ce da haila ita ya za ta yi ba ta haila sai aka ce salasatu ashurun wata uku wallahi da waɗannan lam yahilla li sigarihinna wanda ba su kama hailan ba ma dan akwai ya halatta ka aure yarinya ko dan suna eh mata ko da suna ba daura wani ba ba ta bace ai tare ne ai tare ne to sai aure karama ba sai sai lamba ba to kuma sai sake ta ita ma salatu tashur wata uku wal mas'alatan bi ghairi mutawaffa an kunna azwajuhunna wannan mas'ala guda biyu na wata uku ukunna banda wanda mijinta ya mutu ko da ita wanda ta yanke kaunan ne idan mijinta ya mutu ba salatu ta ashurin bane wata hudu kwana goma ne haka dai ita ma karamar yariya wanda mijinta ya mutu ba dai sai yin hailan ba ita ma iddanta wata hudu kwana goma ne shi ne ce amma hunna fa iddatuhunna iddan su ma fi ayati tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara su waɗanda mazajen su ya mutu yarinya ce tsohuwa ce mai hailan ce ita basma su saurara ta su yi aure har wata hudu da kwana goma wa ulatul hamal masu ciki kuma ajruhunna idan su in ila wa idan fi inna mutallaqatun aw mutawaffa'an hunna azwajuhun a ko wanda mazajen su ya mutu wato min namiji ya mutu ya bar mata da ciki ko ko aka sake ta da ciki to idan da yaya ne an yal'ana hamlahunna su haifar da ciki yanzu shi yasa malamai a fikihu suke cewa mutum ne yana da matarsa tana da ciki ya kai wata tara yana kaiwa wata tara din nan sai ya mutu kamin a kawo shi a binne shi kamar irin mutuwan nan na london kamin a kawo shi najeriya sai matar ta haihu matan ta gama inda ta gama inda ran suna sai ta auri wani to a nan sai malamai suka ce to ai ya halatta mace ta wanke mijinta to a wannan hali ga mijin ya mutu gashi ta haihu ga gawan shi ta wanke tun da ta gama wasu malamai suka ce a kar ta wanke tun da dai yanzu ba matan shi bane tana iya aure zan ce a ai tun da mutuwa ne ta wanke ومن يتق الله وان يجي توران الله يجعل له من امره يسرا zai sanya mashi sauki daga al'amarin sa bi duniya a duniya wal akhirati lahira zalika al mazkur wancan nan ka abin ambato fil iddati a cikin idda amrullah hukumu hukuncin Allah ne an salahu ilaykum wanda ya saukar da shi zuwa gare ku ومن يتق الله duk wanda yaji tsoron Allah ya kaffira an sayyi'atihi zai kankare masa munanan ayyukansa wa yu'azzim lahu in girmam ajran lada da dogare shi nan
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد أمر فأنفقوا عليهن حتى يضعن أمرهن وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاقبتم فسترهقوا له كفرين
askino wannan min haitu sakantun matan nan da aka saka ayi matallaqat ku zaunar da su min haitu sakantun inda kuka zauna ma'al masakikum sashin wuraren zaman in ka sake ta ba a ce ki kwashe kaya ba zaunar da su inda suke min wujudukum ta samun ikon koyarwan ku adam bayanin abadan min ba ka da gobe a arafin jihar wa taqdiru mudafin ay amkinatu sa'atikum gurgudan yuwan samun yaron lamaduna wala tudaruhunna kar ku kuce su ne ta yiwu alaihinna don ku kunta ta a kansu almasakina wuraren zama fa ya hatajna ila al-khuruji su bukatu zuwa fita kaji an ce shari'a ta ce ta ci gaba da zama a dakin ta yawwa har ta gama idda kai kuma don haushi sai kace bari in kulle toilet ina ga yadda za ta yi sai ka kulle bailar sai ka kulle ruwa sai ka hana ka ruwa Allah ce karka yi haka domin dole dan adam yana da bukatan cin abinci yana da bukatan bayan gida sai ka kulle wajen bayan gida don ka bata mushi sai ka kulle kicin don ba za ta girki ba ka je ka kulle ruwan da ake zuwa Allah ya ce karka yi haka kar ku sa har su bukatu zuwa fita a wani nafaka ko ku hana ta abinci je in ba ta abinci ai da fita fa yabta dina sai fansa min kun na gare ku wa in kunna wala ta'amli in sun zama suna da ciki na bayan kun sake sun bayan firu alaihin na ku ci gaba da ciyar da cikin hatta ya zama ana nuna maka cewa idan ta gama wata wata wato ita mai ciki cikin ba wato ko da cikin wata ɗaya ne idan nan nata ba zai kare ba sai ta haife shi sai ta haife shi ita ba magana wata uku da kwana goma a kanta haka nan in mijin ya mutu ba maganan wata uku da kwana goma a kanta saboda haka za ku dinga ciyar da ita har ta haifi ya'yan ya lana hunna hunna idan an gama haihuwa ta gama idda saura ya za a yi shayarwa dole ne ta shayar ko ba dole ba ne ai ba ta da ba sauran wani igiya to nan sai Allah ya ce fa inna la'ana lakum idan sun yadda za su shayar muku da auladakum ya'yanku min hunna da gare su fa atuna hujurahum la biya. ku biya ladan alal irda'i bisa shayarwa wa atamiru bainakum ku shawara tsakaninku wa bainakum da tsakanin su bi ma'rufin to nawa zan baki nawa ya kamata in biya to ai ni dai kullun ka san irin ci na ko kullun ka san irin ci na abinci kadan bai yiwuwa gare ni sai na ci na kushi sannan nono ya fito ce ni ka bani dubu ɗaya kullum aba ba zan iya ba ɗari biyar aba dubu ɗaya aba har sai a daidaita bijamilin fi haƙƙin auladi haƙƙin ya'ya bi tawafuqi da dacewa da akwai tawafuqi ala ajrin bisa lada ma'alumin min sananne ala al-irda bisa shayarwa wa in ta'aqabtum idan kuka yi kunta da majuna ta la yaqtum bil irda kuka kunta da cikin shayarwa nan fadana na abu min al-qudrati uba yace ni bazan biya ba wal ummu uwa tace ni ko bazan shayar ba to kaza za ka bani yace ba zan bayar ba to ki shayar ce ni ma ba zan shayar ba Allah ya ce to a nemi wata matan fa satarun da ulahu ukura da sannuwan wata matan za ta shayar wa uban wala tukrahu al-ummu ala irda'ihi ba za a tilasta uwar cewa ta shi sai ta shayar da shi ba tunda ta ce ta ki ba rabu da lafiya ba ke limbik nusa ce لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها فيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أولادها ورسله فآخذناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله Allah yana horon mu cewa ku ciyar akan matan nan da aka saka da masu shayarwa na su sa'atin mai yalwa ma'ana mai yawan kuɗi ya bayar min sa'ati ji daga yalwansa Allah bai daidaita arzikin kowa daidai wa daidai ba wa man qadira alaihi wanda aka kuntata akan sa rizquhu arzikin sa falyunfiq ya ciyar min ma atahu Allah daga abin da Allah ya bashi ala qadrihi bisa gwargwadon ikonsa la yukallifu Allah nafsan Allah bai kallafa ma wata rai ba illa ma ataha fi abin da Allah ya bata sai ja'alu Allah ba da usrin yusra da sannu Allah zai sanya sauki bayan tsanani wannan a lokacin sahabbai lokacin suna cikin tsanani ne wanda da kyar ke samun abincin to wa qad ja'alahu Allah ya sanya wannan budin yusran din bil futuhi da aka yi fatu futuha da aka yi zuwa yake suka samu wadata wa ka'in hiya karqaful jarri jahalan ala ayyi bima'ana kam kam min qaryatin da yawa al-qarya ai wa kafirin min alqura atat an amri rabbiha ta saba muhurin ubangijinta yani Allah wa rusulihi da manzannin sa fa sabnaha muka yi mata hisabi fil akhirati a lahira wa in lam taji ga nan Allah yana cewa mun gama mata hisabi a lahira ko da yake lahira bai zo ba amma Allah yana faɗin haka ne li ta hakudu hukuiha saboda tabbas ya riga yayi ya gama zan musu hisabi hisaban shadidan hisabi mai tsanani وعذبناها مك عذبنا إذا عذابا عذابا نكرا بسكون الكاهي وضمها نكرا نكرا ففي الميمون وهو عذاب النار شيني عذاب الموتى فذاقت وما فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا واتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يتق الله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا فذاقنا الله له رزقا فذاقت تدنني عذاب وبال أمرها وقوما لمرنتها wannan al'umman kenan wanda suka saba ma manzannin suka saba ma Allah shine Allah ce mun mata azaba mai tsanani ta kuma tantani alloban al'amarin ta wa kana aqibatu amriha al-karshen al'amarin ta ya zama kufuran khasara hasara da halaka adda Allah lahum azaban shadidan Allah ya tana da musu azaba mai tsanani takaririn wa'idi tawkidin can an ce azaban shadidan nan hisaban shadidan nan an ce azaban shadidan don karfafawa ne don a san abin tabbatacce ne wattaqullah ku ji tsoron Allah ya ulul albab ya ma'abuta hankula ashabul qur masu imani kenan alladheena amanu kan anzala Allah ilaykum dhikra na'atun lil munada aw bayanun lahu wanda suka bada gaskiya da Allah hakika Allah ya saukar da zikiran alqur'ani ilaykum zuwa gare ku huwa rasulun manzur muhammadan sallallahu alaihi wasallam tafsirin muqaddari wato ya ce ya aiko mako zikiran alqur'ani nan kuma wa ursila rasulan an aiko mako manzo shine annabi muhammad ya ku alaikum ayatin lahi yana karanta muku ayoyin allah mubayyanatin bi fatil ya'i wa kasriya ko mubayyanatin kama taqaddama ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات دن يفتد ما في إيماني ما في أيكم قريبا لمجيه الذكر والرسول bayan zuwan alkur'ani da manzo min az-zulumati daga ruwannin kafirci alladhi kanu ila alaihi wanda suke kansa ila nuru zuwa asin imani a alladhi kama bihim wanda ya tsaya da su ba da kau wa man yu'min billahi wanda duk ya ba da gaskiya da Allah wa ya'mal salihan ya aikata na aiki na kwarai yadkhiluhu Allah zai shigar da shi jannatin wa fi qira'atin yadkhiluhu za mu shigar da shi jannatin gonaki ta jiri min tafiyar anhar wanda korama ke gudana karkashin ta khalidina fiha abadan ababan kaddara madawama a ciki har abada dan ahsana Allah lahu rizqa Allah ya kyautata arziki da hu gare shi huwa rabbul janna shine arzikin aljanna allati la yanqadu ni'imha wanda ni'iman ta ba yankewa
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah ubangiji shine ya halicci sammai bakwai wa min al-ardi daga kasa kuma mislahunna bakwai kaman su kasan bakwai saman bakwai yani sabu azzain yatanazzalu al-amru bainahunna al-amrin wahayyina sauka tsakanin su bainas samawati wal ardi yanzuru bihi jibril min as-sama'i as-sabi'ati ila al-ardi as-sabi'a malaika jibril yana sauka daga da wahayi daga sama na bakwai har zuwa ƙasa na bakwai li ta'lamu da ku sani muta'alliqun bi mahdhubin ay a'lamakum bi dhalika al-khalq Allah ya sanar da kuma tanin ka halitta wa tanzila da saukarwa kusan cewa anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai wa anna Allah qad hada bi kulli shay'in kuma cewa Allah ya kewaye ilmin sani bi kulli shay'in dukkan wani abu suratul tahrim سورة التعليم مدنية ويسمك عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قلت ما أبواك أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم لك أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم سورة التعليم sura ke nan wani layi maganin haramtawa da annabi ya yi makansa wata kuyan gata ta madaniyatun isnata asharata aya ayoyi ta goma sha biyu billahi rahman rahim ya ayyuha annabi ya kai annabi muhammad lima tuharrimu ma amalla allah laka damme ka haramta ma abinda allah ya halatta maka min amatika na kuyan ganka mariyatul qibtiyya لما وقعها لوكة اللي أوقع المت في بيت حفصة وكانت تعلم غائبة ما كان وجاءت لتقوى وشق عليها كون ذلك وذلك مطلني أتيم آجل على فراشها وتدليل سلطان سورة وأن لا تتندرج من الله صلى الله عليه وسلم abin da annabi yake so Allah na sani abin da annabi yake so Allah na sani wannan kawai ya isa nuna manzo Allah sallallahu alaihi da bariya su tafiya wanda muqawqis sarki muqawqis ya bada hadayen zuwa ga manzon Allah sai ya rike ta kuyanga har ita ta yafa masa ɗansa Ibrahim al-Mu'azzam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk matsayin da Allah ya masa a gidansa bai da burata sai dai ɗakin matarsa yake bi guda tara ya je wannan ya kwana ya je wannan ya kwana kuma za ka sanar ma wannan kuyangan yana son ta matan annabi kuma na kishi da ita kullum kuyan za ta mutu tsaye da ya ɗakin miji da ta hana mata raka raka raka sauran na ita hafsa yar sai na amar ta ce ya rasulullah yau cikin kwana ne za ka kwana a ɗakina amma ina da buƙatar in je in kai ziyara wajen mahaifina da mahaifiyata wato sai na umar kenan ya ce kurki maza da ta tafi kamin ta dawo annabi zai shiga gida to annabi hususiyarsa da Allah ya bashi ba dole ne rabon kwana ga mata ba an ɗauke mishi wannan ba dole ne biya sadaki ba an ɗauke mishi wannan ba dole ne wani matan da annabi ya da ya aure ba an ɗauke mishi wannan to maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gidansa sai ya ɗauki hausa da dinnan ya ɗauki majin da bibiyan nan sai ya shiga da ita ɗakin hafsat ya kwanta da ita a kan shimfiɗan hafsat shi hafsatu kamar an gaya mace sai ta dawo da wuri tana dawowa sai ta zo ta samu kofan ta a rufe
ta yi fushi fushi mai tsanani ta ce wannan cin mutunci a ranar kwana na a ɗaki na a kan shimfiɗa na wannan cin mutunci ya isa maza na salama ita ta zauna kan a kofar gida a kofar ɗaki tana jira can sai ga annabi ya fito da zuba a jikin nan sai ce yanzu wannan cin mutunci za ka yi wannan cin mutunci manzo Allah kuma saboda saukin halinsa bai tayar mata da fada ba bai laifi ba ba irin ka kai kori ba bai laifi ba Allah ya halatta mishi shike nan sai ke hafsa ki hakuri kin san ban kai ka ta laifi ba ni ba ka taɓa yadda da wannan ba wannan cin mutunci wannan cin mutunci ba mun taɓa yadda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gade abun yayi tsanani tana daga murya ga ɗakunan matan kusa da kusa da kusa baya son sauran matan su ji abin da yake faruwa sai ya kama kundin da ya ce ba zai miki daɗi ba tunda na gani wannan goyon ganawa ta hana ne kuma haramta ma kaina ta ce eh haka din ko zai annabi ya ce to daga yau na haramta ma kaina har abada amma wannan magana kar ki gaya ma kowa dalilin ne ne to malam malam ai magana ya gani ba wanda ne haba nan mata ai mun maganin ta manzala san sama ya kwana da ake hausa da safe ya fita ya je masallaci to da ba ga dakin da ga na aiki ka san kowane gida akan samu wata wani Najeriya da wanci sai ta zo kofar dakin Aisha kwan kwan kwan kwan kwan ya yi hausa an rushe yanki biya ba an rushe yanki na je ya ce ina tabbatar miki a yi jiya na kama shin ji abin da ya faru kin ji abin can mutunci aka yi mu har daki na ai da na dinga mata kuka sai da ya ce kan ya haramta wa kansa yanzu ya haramta wa kansa kai alhamdulillah ya gode wa Allah kun gode Allah wata ba ta haka kawai wannan ma ta haka kawai zan da yau daga yau an haramta annabi ya haramta maka da Allah ya yi haka da Allah ya ce wa annabi haya haba ya rasul limatu harramu ma halallahu lana dan me za ka haramta ma kanka abin da Allah ya halatta dan me tabtiki mallaka dan neman yadda matan ka ba zai yi ba ka haramta na ɗauka haramcin ne na ɗauke haramcin na dawo da halarci su ja su je sun sun gana ma rubuta ai na san kana so wanda shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa wai tabtagi mallan dan neman yardan matanka ai dan neman yardan Hafsatu ne wai dan kai shiru da daina daga murya wallahu ghafurur rahim Allah ya gafarta maka mai rahama ne gafara da kana rika ta hayi wato wajen Allah ma haramta ne maka kansa yayi laifi to na gafarta maka na gafarta maka laifin da kai ya nufar in Allah in yi mu wani abu Allah wanda abin da bai ma Allah ba to shi Allah ba yakan ce don me kai ba zai ce na gafarta maka kamar ta yadda yake ce afallahu an ka lima zai lahu Allah ya yafe maka don me kai izini nan kuma ya ce a dan neman yadda matan ka ba dan neman yadda na ba a ce kana wani abu dan neman yadda matan ka to na dauke haramcin kuma na gafarta maka alfarar Allah ta illa ta imanu kuma hakika Allah ya shar'anta muku warware rantsuwan ku bi tahrimi habil kafaratil mazkur wannan ma sai muka samu wani fa'ida in ka rantse ba za ka yi abu ba abin kuma ya zama dole sai ka yi sai aka ce kai ka fara abu ba ko ko a ka rantse sai ka yi abu abin kuma ba za ka iya ba aka ce kai ka fara abu ba shine Allah ya ce kad farallahu lakum tahillata imani Allah ya kaba muku shari'a warware da tsarin dan ku bi ta'aliha bil kafaratil mazkura da kafara da aka ambata a cikin suratul ma'ida ومن الأيمان yana daga cikin nazarin da tarimul ama karamta makan da kuyanga wa hal kaffara annabi sallallahu alaihi wasallam to anan gashi Allah ya ce in kai rantsuwa kai kafara shi kuma annabi Allah ya ce wallahu ghafurur rahim shin shi annabi yayi kafara min alili ya bi kafara mansura muqatil yace eh a ataka ragabatan inji bukatuna na shi ruwa ya yanta bai wa fi tahrimin mariya amma hasan ya ce kai wane mutum annabi ya wuce kafara lam yukaffir li annahu sallallahu alaihi wa sallam maghfurun lahu bai wani kafara ba don an gafarta masa ai kafara kana yi ne don an gafarta masa ko to shi ya riga an gafarta masa wallahu maulakum Allah
فنظر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نفعت به وأداره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نفع به قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير
waya sarar da biyu labari a zuwaji ka ambata lokacin da annabi ya asirta magana zuwa sashen matansa ita ce hafsa hadisan ko ta harimu mariya shine haramta mariya wa qala laha la tumshi karki faki karki bayyana falamma na ba'at bihi aisha yayin da ta ba aisha labari amma ita ma da ta ba da labarin zannan minha Allah haraja bi zalika ba ta taba zaton cewa Allah zai saukar da aya akan haka ba tana zaton cewa bai laifi ne wa azharahu Allah alayhi Allah ya in kayan a annabi alayhi akan ta rabbai alayhi da annabi ya zo arrafa ba'dahu wa a'lana an ba'ali yace mahazzatu asiri na kin tona ko ya sanar da shi sashin ita sashin abin da Hafsatu ta faɗa wa a'lana ya kauda kai an ba'alin gabanin sashi domin irin maganganun da suka faɗa ya haramta da ya tsaya haka ne irin maganganun da ne na mata ayyuka mutumiyar kaza mutumiyar kaza annabi bai gaya musu cewa dan Allah ya gaya mashi sai ce in dai kin bada labari na kawai sai ya kawo da kai gaba da abin da suka faɗa da ita da Aisha ta karzuma don karamci irin na manzon Allah falamma na ba'abi yayin da ya ba ta labari da shi kana ta ce sai ta ce irin dagal gani wannan mata umman nan ba ba wa ga maka nan gaya mata wa ga maka yace na ba'aniyal alimul khabir Allah masani mai ba da labari shi ne ya gaya mini ayin lahu shi ne Allah kaga anan sababi wancan na farko kenan akwai sababi na biyu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai son zuma ina son zuma to a cikin matansa akwai Zainab bint Jahshi shikenan ita ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin ta wato al'adarsa kowane rana zai shiga ɗakin kowace mata in ya shiga ya zauna da ita ya kusa da ita ya daɗi sai ya koma wannan ya koma wannan har ya kai ɗakin da zai kwana a ɗakin sai ya kwana to ƴan sabo ƴan mintoci ne yake yi idan ya shiga wannan wannan kana jira in ya shiga wannan wannan yana jira to da zama zala salam sai ya shiga ɗakin zainab binki tashi to tana da zuma sai ta ce ma annabi ga zuma annabi ya kafa shan zuma sai ya daɗe bai fito ba me ka ta dare shi mutumin banza ta dare annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha da Hafsa suka yi kishi shi kenan sai ɗayan suka ce ma sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai abin da annabi ya fiki a duniya sai kai ji ma kirshi abin da annabi ya fiki a duniya ba ya son malin kuma ba ya son malin kuma wai don kar su tashi kawo ruwa din kar wata ta kawo ruwa sai zuwa gaya mata cewa zai ba ya sun zuma kafa a cikin mana jin idan ya kusa ta to zai dade a ɗakin ba zai dade a ɗakin kuma to shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga ɗakin ya zo ɗakin Aisha ta ce ya Rasulullah na ji warin zuma tare da kai na ji warin zuma da kai ya ce eh kan sha zuma ne kawai wannan ba ni wannan zaman ba ya ba da daɗi ya rasu Allah annabi san zuma haka kawai ka ba ba wai don annabi ne ne san zuma kada zaki zuwa ta tsare shi wata rana to haka ne aka yi wannan sababi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shan zuma mu kuma
إن تتوبا إلى الله فقد سكر قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو موليه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أسير ابنهم طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات آنسات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا
إن تتوبا إلى الله إن كنت غزوة الله وتخصى عائشة maganganun da kuka faɗa akan annabi Allah ya gaya musu ya sanar da sashi ya karɓa kai gaba da sashi dan kun tuba ga Allah fa kasara hukuncin nan ma zuciyar ku ya karkata kenan zuwa ga Allah ma la ta karkata ila tahrimi mariya zuwa haramta mariya ai sabra kun yi farin ciki kama ana sabra kuma zalika wancanin ka ya ba ku farin ciki ma a karahatin nabi sallallahu alaihi wasallam tare da kin annabi kun san annabi baya so amma ku kuna farin ciki to yin haka ku yi farin ciki da abin da annabi ke so to zan mu zunubi saboda haka ku je ku tuba hamsa ke tuba aisha ku tuba akan maganar mariya wa jawabu shaddi ma'zubun ay tuqbala in kun tuba za a karbe ku wa ulqa qulubu ala qalbayni aka ce al qulubukuma al hali qulubayni ne ولم يعبر بعد فسر به لشمال استسكان جمع تقول لو جمع أتكان تسمية فيها فيما هو كالكلمة الواحدة أما وإن تظاهر إذا كتم كيكين يجونا بإدقاب التاء الثانية في الأصل بالزائد وإن تتظاهر تتعاون بك هذا كيف تكلم جنونا عليه أكم النبي كسوء بالنبايا سيكي كسوء على الكتاب النبي كسوء fa inna Allah Allah fa huwa maulahu shine ban mataimakin sa Jibril na tare da shi salihul mu'minin ma na tare da shi ku ne wale Abu Bakar da Umar radiyallahu anhuma ma dubu ala mahalli ismihinna fa yakununa la zamu nasirin mataimakan sa wal malaikatu malaiku ba'da zalika bayan wannan taimakon Allah da waɗanda aka ambata zahir suna bayan annabi mataimaka ne da ku gare shi gidan sai sannan Allah ya masu wurin na karshe cewa ba ku ne karshen mata a duniya ba balle ku dinga daga kai kuna ganin a tsere ko in lallaka kunna ya yi kusa ubangijinsa in ya sake ku annabi ya saki matansa an yi faddi da ku ko yi da ku ya musa ya masa azwajan mata hairan min kunna da suka bi ku kabar wasa wani jumlatul jawabin sharri irin wanda zai bashi kuma ولم يقل التكفير التبديل اما مسايم بي او كبا سنة بسرابيو بسوتي كبا دواشا مع النبي ما الله زي باشي ما جاء مسلمات مسلمين مجرات ما في إجراري لمسلمين مؤمنات مؤمنين مخلصات ما في إخلاص قانتات ما في الله تائبات ما في توبة عابدات ما في عباده sa'ihatun sa'imatun masu azumi aw muhajiratin ko masu hijira kuma ta zai hada masa da sayyibatin wa abukara da yan mata da budurwanni don abin da yasa ita Aisha take da fada wajen manzon Allah duk sauran matan yawancin su ya aure su ne ba cikin wato zaurawa ne shi sa Allah ce zai ba ku sayyibatin zai ba shi abukara zai ba shi sayyibatin zai ba shi abukara da yan matan da zaura duk Allah zai hada mishi Allah suka ce shi ne mai tafsiri yace walam ya kai tabdil bi adam hukum shari na ba musa ya mushi ba don sharadin bai yi ba don bai sake su ba da ya sake su da Allah ya musa ya musa annabi ya tara sai ce to kun ji abin da Allah ya ce ni za ku zaba ko kun ku ce rasul da gaba za mu kara ba to shi ne shi sa ba musa ya musa ya yi rabbi
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عباد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا يقوى في إيمان أنفسكم وأهليكم نارا وقوها الناس والحجارة وكياye kanku da iyalinku bil hamli ala ta'atillah ta yaya za ka yi kiyaye kanka da iyalinka ga wutan Allah wutan nan wanda wa kuru annasu icen kura wutan nan mutane ne ba icen duniya ba wutan duniya ai da itace ake kura ta ana lahira ko wa kuruwa abin kura makamacin annasu mutane ne ya za ku yi alaba a cikin wal hijaratu huwa su ka tunamin kaman kuma kansu min hada gare ta yani annaha muqaratul harara yana nufin cewa ita wutan lahira mai sai yawan zafi ne tattaqidu bima zukira laka nari duniya tana huruwa da mutane ne da duwatsu ba irin wutan duniya wanda take huruwa bil hadari da itace wa nahawi da makamancin ta alaiha malaikatun gilazun akwai mala'iku masu gadin wutan hazanatu fa iddatuhum tis'ata ashara wato kidayan su mala'iku goma sha tara ne kamar bayani kamar yadda zai zo a cikin suratul baqara gilazun masu kaushi min gilazil qalbi شداد فاستنني بالبدر يتنكام لا يعصون الله ما امرهم به سابهم الا ادل يوريس بدل من ذنب جلاله اي لا يعصون امر الله ويفعلون سرائك كما يؤمرون ابن اكي ورب ساكين والايه وان الايه تخويف للمؤمنين امرة الوالي المؤمنين عن الارتداد كالسير الدار وللمنافقين kuma ga munafikai almu'minin alsinatihim wanda suka yi imani da aiki duna qulubihim kuma bayan zuciyoyinsu Allah ya ta ku da goma bisa imani da Allah daya za ku kiyaye kanku da iyalin ku gaban wuta wanda ko su ko munafikai ne suka ci zuma da gaskiya da bakin su amma zuciyarsu bai ba to lallai su ne makamashin wuta Allah kare mu alhamdulillah Allah ya tsara maka lafiya Allah ya ba mu ruwa Allah shayar da mu ruwa yawa da istighfari dama an an rasa ruwa akan yi azumi akan yi istighfari to muna cikin azumin yawa da astaghfirullah wa astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum mirara inda Allah wa yumdikum bi amwalin wa banina bai sai wace istighfari a cikin addu'o'in mu Allah shayar da mu Allah shayar da mu dama an zulmi ya yawa Allah ya kan daukar ruwa amma ruwa sai dai ake saukarwa duk shekara kowane shekara ruwan fara da mata duk iri ɗaya ne in aka saba ma Allah aure da yawa sai ya ɗauke ka inda ba ma za a yi amfani da shi ba to Allah mun duba Allah ka shayar da mu ruwa Allah ka shayar da mu Allah ka bamu ruwa Allah ka bamu ruwa Allah ka bamu lafiya zaman lafiya da gama lafiya Allah ka Fatiha ma salatul fati.
bamu sallallahu alaihi wa sallam al-Fatiha wa sallam Fatiha ma salatul fati na Qur'ani na Qur'ani da muslimu wa al-Muslimin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على Sallallahu ala Muhammadin ya rabbana.
المرسلين